إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markazin ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata biyar ga wata na jima'a ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da 29 ga watan 11 2022 yau insha Allah za mu yi darasi na 105 cikin littafin bulugul mara insha Allah muna cikin kitabul jinayat za mu muni hadisi guda ku na ibn mas'ud sai na aisha yanzu ku نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زاني محسن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض رواه أبو داود والنسائي وساه الحاكم abinda yake wannan ruwaya Aisha radiyallahu anha take bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mun ji Ibn Mas'ud shi ma dai abinda yake karantar da mu bai halitta azab da jinin musulmi wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah cewa manzon Allah manzonin Allah Muhammad manzon Allah ne sai da ɗayan abu ko jero magana wanda ya almi bazawari da wanda ya kisan kai da wanda ya rida to nan ma Aisha kusan din da take guda ce lafazin da ya zo da shi anan Aisha radiyallahu anha ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahidu qatl muslim bai halitta a kashe musulmi illa bai da talasa kasar sai da wasu halayya guda uku a su ne ya halitta a kashe musulmi kenan ba haka ba bai halitta gana kenan shi ne zanen musulmi ba yi rijam fahimci a tsayibu zani inda magana guda ce mana mazinaci wanda ya yi armi ya kwanta da mace ya taba armi kuma ya da mace shi ake kira da almusin to wannan duwanda ya armi ya zina ya halitta fayuri jamza a jiye shi da duwatsu har ya mutu wa rajulun ya katul musulman muta'ammidan fayuqtal da mutumin da ya kashe musulmi kuma da gangan shi ma za a kashe shi kadin dai shi ne a cewa nafsu nafsu ko annafsu bin nafsu can ba da gaba wa rajulun ya kharuju min islam da mutumin da ya fita daga musulunci fa yuharibu Allah wa rasulahu yana ya ta'ala da manzon shi wa yuqtal aw yuslab aw yunfa min al-ard duk da nan ya dauki ma'ana biyu can kurin ridda kurin addini ne bari kurin akwai bashin barin addini da maganar fashi da makami wannan hukumci da ya ambato a wannan ruwaya iya ɗauka a kan ɗan hushi da makami wanda aka kama shi ne ke ɗayan abu yadda liman ya ga ya dace zai mushi in ma ya kashe shi ko a tsire shi saman foto saman ana ce ana kallon shi a kashe akan haka nan ko kuwa an illa ba ta kai ba illa a kore shi bar gari shi ne ta kwasa shi gidan kasu wannan ya aiki da dan hoshi da makami dan hawa a kowane kudu zai hoshi ne ya ba da tsoro an ka zuba kayan kwasa ya tafi shi ba kashe ka zai ba wadda hoshi makamin da zai kwashe kudin ka kuma ya kashe ka a kowanda zai ba da tsoron kuma ya kwashe kayan an ce wannan ya dace da liman wanda aka kawo a wancan zabinin zai shara'a shi zai diba ga me ya kamata a mishi kisa kadai a kisa a tsire ko kuwa a kore shi kwasa shi gidan kasu amma da mun rudda bayani ga wata damar ɗan rudda tabbas a wancan ruwa ya ta biya bukata na watalikul dini wanda ya rudda kina wa'annan sun ake ga maka halittin an ba su ba an ba wa'annan ba kan bai halitta ka zub da jin wani magana ke bai halitta a kashe an ba an bai cikin ɗaya daga cikin waɗannan ababu illa bai kan haɗa da wani akan abubuwa da wani suka zo da na magana isashi na magana duka da ƙarƙashin wani abin kewa da gurin sai wa an abdullahi bin mas'ud ko na ruwaya ta rawa abu dawud da nasa'i kuma sa hakim ruwaya ce da abu dawud ya kawo haka imamu nasa'i kuma ruwaya ce ta hakim inganta ta ta albani rahimahullah ya inganta ruwaya وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليكم عبد الله بن مسعود كبار الأبار شوى من زعل صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء هرقا abin da za a ma mutane hukunci gobe kiyama akan mas'ala ta jini ne tun zaka ji an ce maka kuma awal ma yuhasabu an al-abdu min qiyamat as-salah farqan abin za ma hara za hara ma bawa hisabi gobe kiyama sallah ce me bambanci wannan magana biyu bangaren ayyuka da za a baka lada kansu da kai na neman kusanci Allah na bada lada da ake na kazo shi gobe kiyama sallah za a hara bincika bangaren ayyuka bangaren haƙoƙi na bayi da yake tsakanin bayi haƙƙin jini za a fara bincika shi ma nan bambanci magana guda biyu eh wannan bangaren jini bangaren hukuku na tsaki tsakanin bayi ka ɗauke yin kuɗi na ka zage ka mare ni ka mare duk wannan haƙoƙi da tsakanin su ne ake fara kawo haƙƙin jini tun daga wasa hanci wasa baki har zuwa kisa da ban da ke da alaƙa da jini ne haƙƙin da tsakanin bayi haƙƙin jini za a fara hukunci ya ƙare da jini ta kuma je magana kaya ko wani magana mutunci jini ne farko na so ga maka mahimmancin ko haɗarin zub da jini haɗarin zub da jini wanda kuma tabbas bayanai sun gabata yan uwa na magana haɗarin zub da jini abu ne ba ƙarami ba inda mutane suna ɗaukar shi sauƙi balle a zamanin yanzu daga ɗan bambancin fahimta ɗan bambancin ra'ayi akan addini ko ba kan addini ba iyaka ya kashe ka ba na abu ne ba cewa gobe kiyama shine babban hadarin da mutum zai kiyama sai Allah ya kare da kai tukwan kuma me ya kare irin wa'annan dan hadarin dan girman hadarin su sai ya kare musu hukunci tsakanin bayi kun ga bayani mun kanta na ruwa ingantatta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa gobe kiyama duk girman kiyama duk wanda ka kashe shi Allah zai gama ku da shi a hilin kiyama idan ka kashe mutum Allah zai gama kudu shi a hilin kiyama ya ci kwalaka ya rike ka tab mazala ce zai zo da kai ya rike ka zai tsaya gaban Allah hilin kiyama ya ce ya Allah salhaza fi makatalin ya Allah wanda na wacce kuma mazala ce zai zo da jinin iya zuba da jinin da ka kashe shi jinin iya zuba a jikin shi zai zo jinin kiyama ya tsaya gaba ce ya Allah ka tambayonin bawan naka akan me ya kashe ni kaga anan ka kashe shi akan ra'ayi akan fahimta akan siyasa akan kabilanci kaga tabbas kaga baka baka tsira ka daga nan kai ba zuwa ga wannan kun ka kai ka gama yawo shine hadarin magana da jini abu ne mai girman gaske wanda zaka san wai hadarin da Allah yake girmama jini yake kama lahi diba mun zaka ba labarin cewa inda 'yan sama da 'yan ƙasa gaba da mala'iku za su yi tarayya ce a kan kashe musulmi guda mai imani Allah ce da yawansu zai kifa su a wuta duk da yawansu ba ruwa da yawansu a kan kurin haƙƙin girman haɗarin zuna jinin musulmi guda ina ka kashe da yawa ka kashe goma ka kashe ɗari za ka a banza kan ba mutum kurin makami ya sa mutum ra'ayi ya ya tuba ya ce ai na kashe ka kuma ka an kare ba kuma na ko ka tuba ka ko kiyama ka wani eh da yawa ko sai su sun tuba ko sun gani kuskuren su amma tambaya nawa kashe ya ce ai na kashe ko goma ko na kashe kaza iya gane wanda wanda ya kashe mutane da ya kashe kuma yanzu ya zo ya gane kuskure ne kuma an riga ya kashe kuma Allah babaran ka zai ba gobe kiyama ko an yarda karanta kai maka wannan hakkin sauda maka irin wanda ake magana saɓani tsakanin wata malamai tsakanin tuba ta mai kisa duk tubarin da ake wani ana magana tsakanin kai da Allah ne wannan magana mai rinjaye Allah na ikarauta maka domin a kisa lahibi ne akwai haƙƙi ɓangaren Allah kuma akwai ɓangaren wannan da kashi shi tsakanin kai da Allah wani laifin da ka mishi kuma kan ɓarawo ne sata ɗan ɓarawo ya sata haƙƙi biyu ne akwai haƙƙi mai kaya akwai haƙƙin ɓarawo akwai haƙƙin Allah shi na Allah in kai a yanke mahu haka Allah ɗau doka shi mai kai ka ba shi kayan shi idan aka zo da kai a gaban shari'a ɓarawo ne ka kamo ka kamo ya ɗauko kayan ka kama shi rab ka zo kai da shi a gaban alƙali kayan ka za mu baka baka ce na yaye mishi wannan ka aiki mai hannu wani ba naka ba ne na alƙali ne ko shi akwai mace mai hannu zai shi ne wani ya zo gabanin salasalama an mai sata da barawa ya ce yarsulla ga shi na kasa fani ya ɗauki amana ya haimi shi da na bici a alahaza kamar haza da ka zo kayan wani kamata kayan ka zo wani kamata ka ce kayan wani ka zake shi amma an kashin ba ruwan kayan za a baka shi yankin hannu zani ba magana a nan yankin zan ba wani shari'a da abu to wannan ka kenan shari'a kenan akwai haƙƙin mai kaya akwai haƙƙin allah to idan tsakanin kai da Allah ba ba kama ka ba kai laifi kama Allah laifi to shi na Allah an ka tubi zai maka barawo ne tuba to kuma musa mai yake mai mudun mu kama shi ba dace ko dauce maka bin Allah ce in ku kama in ku kama shi an yi tuba ba ku ka bayan ka kama shi ba ba kama shi to yanzu tsakanin shi da Allah yake tuba Allah ya mishi kai mutane wa suna bar shi ba shi in ya ibiya ibiya mai ibiya ya sai ya mishi ko ta ibada ta aiki gobe kiyama an je sama abin biya to shine abin yi kenan shi ma haka ne haƙƙin jini wannan tsakanin kai da Allah ne amma magana wani ko ka tuba wani ka zubda ma jini gobe kiyama ka biya shi haƙƙin shi amma magana jini ba ko biyatawa Allah da ya maka biyatawa kaci Allah bai ya maka tuba da kai wani tsakanin wani haƙƙi ne Allah bai ya maka abu ɗaya ne ake bayanin cewa idan bawa ya yi tuba ta gaskiya ya yi nadama ya ƙasƙantar da kai ga Allah ta'ala da gaske tuba shi take zai wata ibadar dole tunan Allah kan taimake shi gobe kiyama da biya su ba ba Allah ke ba lada ba sun da lada za a biya an ce ka ɗato tuba kanta ta gaskiya da wata kaso ta gaskiya kanta tana da wani kaso na dama girman gaske ke tauna hanya ce za ka samu ka biya ba ce ba kai tuba dan bai biya yana biya amma ya tuba da gaskiya ya koma ga Allah duk wanda ya cuta bai biya Allah ya tanke shi dan biya amma ya biya sai ya biya in ya biya gaba daya ka hin aje wuta fa ni'ima in abin da ake kwasa ana biya bi ida ba kuma ya ce ya taba gidan wuta Allah kiyaye shi ne zai haka kenan kwarai haƙƙin jinin waka yadda abin da ake cewa kaka yadda ka taba jini babban hadari ne gaskiya sai ibn wa an samurata bin mana kuma na ruwa da makaranta bukhari ya kata musulmi ya kawo ta mai magana cewa awwal ma yuqda bin nas yawm al-qiyama fi dima farqan abin za hukunci gobe kiyama tsakanin mutane kallamu da jini ne mutafaqan alai bukhari ya kawo musulmi ya kawo na ruwa wa an samurata bin wa an samurata bin wa samurata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala abdahu qatalnahu ومن جدع عبده جدعناه رواه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بالولد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصحابه بن جارود وبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب to wannan ruwaya da dama an san akwai magana a kanta abin da yake ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe bawon shi zamu kashe shi wa man jada shi manna man qatal abdu qatalnahu wanda ya kashe bawon shi zamu kashe shi wa man jada abdu jada'nahu duk wanda ya cire ma bawon shi hanci mu zamu cire hancin shi wata ruwaya cewa la yuqadu walid bil walad ba ba sakamako kisasin ma'aihi da ya kashe dan shi to wannan ruwaya tana da matsala wajen inganci ba ta da inganci wajen ruwaya tana da matsala ta wajen inganci shi yasa malamai kan samu sakani wajen wannan mas'ala ta bawa ta kashe bawa ba ta ma'aihi ba dan mashiyar jamhur kenan irin su imam malik imam shafi ahmad bin hanbal suna kan bangare mai rinjayen cewa furin ba a kashe bawa ba a kashe mai gida da kashe bawon shi da wata ukuba daban rishin tabbata wannan ruwaya duk da shi abu hannifa ne ke ga cewa da ɗaya ne annafsu bin nafs shi ne hujjar shi kan maganar duk da akwai asar kan maganar gaskiya magana mai kai wajen wajen jamhur kurin cewa ba a kashe mai gida da ya kashe bawon shi da ta ba da ba sai وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصاحب بن جارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مطلب وأن رواية عمر بن الخطاب abinda yake bada labarin cewa ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa layu ƙadar walidu bilwalad ba a ƙisasi a kashe ma'ahi da ya kashe ɗanshi wannan ruwa imam ahmad ya rudo ta ka turmusi haka ibn maja haka ibn jarud ya inganta ruwa ya da bai haƙi da turmusi ya ce hadisi ya da tarabu to ga wani sabon maganin hadisi yana da hanyoyi hatta na albani rahimahullah ya tabbatar da hanyoyin hadisin yana da madogara kyakkyawa wadda ya tabbata yin hakan kuma iya daga shi ma cewa wajen jamhurin na sahabbai su umar sauran sahabbai umar ya kan hukunci kan haka kuma cikin sahabbai da samu inkari ba a kan tsakanin sahabbai babu saɓani tsakanin su wajen ba a kashe uba da kashe da wani ya zo iya da baiwa ya mata sadaka ya haɗa da ita to wannan baiwar sai ɗan nata ya girma shi kuma wannan ya ci gaba da gallaza mata da bautar da ta iya sata aiki ɗan ya girma sai ya ji ciwon abin da ake makon shi sai zama uban tsaye a kan daga yau sai ƙara sake aiki ya mata da ya maganu a kan shi kuma ya ji zahi ta takobi ya tashi da shi kaka ɗan shi ne ya kashe haka ba ka jan umar bin khattab radiyallahu anhu akan kware abin ya musu ciwo ya ce umar ce wallahi amma dan naji magana sai zan iya cewa la qad walid bil walad illa da na kashe ka amma naji magana sai iya cewa ba a kashe uba da ya kashe da na haka kenan kullum shi yasa kullum zan barka amma idura mai diya kuma dama wanda kashe wanda yake gado bai cin diya shi kenan aka ba sauran magadan shi diya shi uban ba kashe shi ba amma shi ba da diya ta kashe dan wanda umar ya amsa kuma ya raba musu wannan ya hannu da hadisi ya tabbatar tabbas wannan da kenan wannan magana ta kashe uba da ya kashe da haka ne ba a kashe shi ba wannan tsakanin shi da Allah mu dai zamu hukuncin diya ba da diya mu dai ba za mu kashe shi ba can mu tsakanin shi da Allah wannan bai hana lahi tsakanin shi da Allah ba wannan mu dai a shari'ance ake magana ba an ce ba ba lahi bane ba kamar kashe banza ne da wani zaka na gani wani su kamar an ce gidan baban zama ya kashe kamar ko dan shi ne kamar kashe ya kashe laban shi ba haka bane ba wannan mu a shari'ance shari'a ce ba ta kama shi ta kashe shi akan amma aka ce idan shi kuma ya kashe uba za kashe shi da sa na ce duk abin da kaga sa uba ya kashe da akwai wani illa kwarai ba kama a ce ba da ta kashe uba ba na sani da uba ke sarda da ke tattalin da ake yi tarbiyyar da duk ma sai ne mai tarbiyya ya girma an abin da ya kawo ya kashe shi to gaskiya abu ne mai girman gaske shi da takaice dai ta wannan ruwaya ba a kashe uba da ya kashe da sai wa ana abi duhaifu ta qal qultu li ali hal indakum shay'un min al-wahyi ghayr al-quran قال لا والذي فلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يتيج الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال الأقل وفكاك العسير وأن لا يقتل مسلم بكافر a wannan ruwa ta abu juhaifa ya ce ni da kai na taba sai da ali shin akwai wani abu na wayi da manzana sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ku ya amana ahalar bai da ku kaɗai muka sani don nan ta wancan zamani akwai manganu da na shi tana yaɗa shi ai ha akwai wani ƙur'ani na fatima ya kai ukun alƙur'ani wurin fatima kaɗai yake daga wannan ababen shi a suka ɗauki ƙarya suka yada mutane akwai wani abu na musamman su kaɗai suke da shi a halin bait hada ƙur'anin ma na faɗi ma ne kullum ita kaɗai take da shi wannan abin ya sa kenan tambayar da ya mai wani ana kira wani kishin kishin kin ana faɗin magana suna ɗan yada ta shi ma sai tana tambaya shin akwai wani abu na wahayi bandin ƙur'anin wannan da yake wajen neman gaske wannan labarin da ake yadawa har yau shi a abu da yawa nasu wanda hasana har yanzu da akwai wasu na aƙidar cewa wannan ƙur'anin ba shi ba ne ba da manzo Allah gaba da an rage wani abu akwai suke da ƙur'anin Fatima daban yake don suke abubuwa da yawa suke yada mutane na ƙarya a cikin suke ɗauko shi to a taƙaice dai wannan magana sai zan iya jin haka heran suwa bayan ce la tambayin da ya akwai wani abu na wahayi a wajen kuban da alkur'ani aliya kore la kinan babu kuma sai ya ce wallazi falakal habbata wa bara'an nasam ya rantsuwa na rantse da wanda ya kagi ya tsaga tsaba ta fito ya haye halittu Allah kenan na rantse da Allah kenan wani sifa wanda ya wani abin na rantse da Allah kenan illa ma'ana kenan wannan je kore na ba haka ba ne babu wannan magana wannan rikicin kwanan babu babu ne na rantsi da girman Allah kenan babu wani abu da yake wajen banda alƙur'ani ya ce illa fahaman yutiyullahu ta'ala rajulan fi ƙur'ani kurin sai idan Allah ya ba wani wata fahimta a cikin alƙur'ani wata aya fahimta aya misalin salama ya ma abdullahi bin abbas tambaya na lam faqihu fi din wa lam tawil amma alima rastabiya adda kai allama faqihu fi din wa lam tawil wa lam tawil fi din Allah ka sanar da ibn abbas ma'ana fa intar fa intar addini kuma da fasara alqur'ani wannan ga wani fahimta ce da ba mutum gane ayata kaza kaza take ne amma wai duk da wannan abin da aka ce ibn abbas annabi ya mai adda wai ba shi bane ba kuma wai ibn abbas shi ne ne ma gawayi da makarta muka ibn abbas ya fata wani yaro tabi abu salama ya ture kuma ƙarshe ya samu shi ya rage da gaskiya kenan wannan shi da iya da kenan kaso mai kom mai gwabi na magana fahimta alƙur'ani ko ko sanin fitin addini ma ba shi ne ba ba za a bude shi sa bai a ce shi ne kurin kamar wahayi na abin da shi da wani ya yanke rigima a ta yadda abin ya zo da to kenan maganar nan sai dina ali radiyallahu anhu ya kore maganar wani abu daban na alabait kurin la fa'inta Allah ba wani ya ce ma fi hadin sahifa da kuma abin da ke cikin wannan takarda kenan akwai takarda a wajen sayyidina ali da wani abu a rubuce wanda kuma iya rike da ita ya ce mashi sai abin da ke cikin wannan takarda takarda wannan shi ne shi abu juhaifa sai ce ma fi hadin sa miya takarda ita takarda me a cikinta ya ce al'akar wa fikaku da asir wa'an layon ƙatalar musulmin mai kafin shi ne maganar diya shi na alaƙar na abinda ake badawa aka yi kisa ai akwai haddini raƙumi ka za ka sa'ayi aka ce misali raƙumi ana daiba shekarun raƙun ɗarin da ƙusar misali a ce ɗan shekara hudu kaza ɗan shekara uku haka ne ake bar hawa wani ta kare raƙun ɗari ma akwai kashe kashe ne an raba irin adadin shekarun za a bada kuma da yadda ya kamata a bada kashi-kashi har zuwa shiga abincin sun gana ko inda ba za ka zama guda ba don ga kashin mutum ya zuwa da mutum wani ya biya kai tsaye kuma da bayanin da yankan da ake kan akan diya wa fikakul asir wannan kuma nan sallar salama shi sai zana ali abin da ya rubuta ne a wurin shi kuma kowa san maganar akal annabi ya biya sahabbai abu ne kowa sai shi ba na abin ba ba su suka suka sani ba wannan kan tarbiyya ba a ji al'amari da aka magana magana magana diya ba annabi ya bayani ga sahabbai kuma abin zanen ne amma shi abin da ke rubuce na wurin jigar shi ne sannan za a wurin shi kurin gashi abin da ke wurin shi wa fikakul asir fikakul asir shi na kace yanto da bawa a musulunci wajibi ne ga daula islamiyya hukuma ta gwamnati wani namu a hannun kahure diyan da zami za mu ba da abin da za a yi a sukun shi haƙƙi ne akan daula islamiyya a ba da wani abu kuɗi ne mai za a yi ka a bar shi a hannun kahure tare ke da mu dalilin mummu an ci nasara kan kuna wannan duniya kan ya shiga hannun abokan adawa ba ce a bar shi a cikin gaba da zama ko ya da'awa ma a can babu wannan dawa ya zambawa dole a yanto da shi ya dawo gida wannan haƙƙi ne wanda shi yasa ga akan sa banu isra'il wajen wannan dan da su aka ka addini ma kuna addini akwai shi su wajen wannan zaka sun share wajen wannan zaka ga sun ba da ɗan kaso ɗaya nasu akan ɗaya nasu sai su ba da ɗari na falastinawa su ba da kudin komai su ba da a kan nasu daya don wannan haƙƙi na 'yanto da aka ɗora masu na 'yanto da abinsu gawa kai saboda gawa an taɓa kyautar gawa musanya gawarsu da mutane ɗin ruwa na filistinawa da wasu shaɗa masu ƙarfi da suke wannan hanzu suna da wani abu to a nan muka yana a musulunci akwai shi ba a barin mutum ko wani da kuɗi ba da don ku 'yanto da shi daga cikin hannun kahu saboda ta abin a musulunci ba magana ba mata magana kama a hata tsakanin ya ce misali mutum iya da bashi an bashi za a mai wulaƙanci kuma ta ba bashi ba nan kai namu zamani nan kuma kan gaban nan haƙƙi ne shugaba cikin baitul mal a doka abiya nan ka wulaƙanta shi shi yasa ko mutuwa ya aka ce zan sai ke cewa wanda ya bar mata ga malam fa ya ahli wa man taraka yaqtada'an fa ilayya wa ilayya wanda ya bar dukiya ta iyalin shi amma wanda ya bar ya ku bai wanda ba ko bashi annabi sai aka mana kun bashi akan mu zan biya nan nan da sai da san wadata shike biyan bashi mun taimaka da bashi ba barin shi sai ci in yaran ne ba ba na babu annabi ka dauke yunus ke da kiyonun su ko mun dauki yunus har tashi in kun bashi ne mata da shi ba barin shi da bashi sai kokarin wannan bashi na shi ayi kokari a biya a cikin baitul mal da kin bashi in mutaka da wadata ka kamata ba bar mutum da bashi don bashi haɗari ne wani kuma kamar ya ce ba shi wani ya ce banza dabara ce Allah ke sai abu na gaba ya ce abin da yake cikin takarda mutum na magana abin da ke cikin takarda sai da na aini magana diya da magana yan tadda bawa kai yan tadda da aka kama wa Allah yi kwatala musulmin bi kafin ba a kashe musulmi don ya kashe kafin nan ko da ana daula islamiyya akwai ahalin zimma akwai wani rigima da musulmi da wani kahuri sai dai musulmi ta'addanci a takaice dai ya kashe shi lahi ne babba ma ba kima da su diya ba a kamo shi a kashe da ya kashe gawo akan haka duk da wanda dai ya fito da cikin wannan sai mai kuna ga Abu Hanifa ne amma duka wannan misali gaba daya akan haka suke kan wannan ruwayoyi da wasu ƴan uwansu na ba a kashe musulmi dan ya kashe ka koda daga gaban lahi ne hatta ka kanin shi da Allah amma shari'a ba ta kama musulmi ta kashe da ya kashe kawo diya ce ake biya in kahuri ne na abokin amana na abokin zama diya za a dora a biya su diya na ɗan uwansu da aka shi shi ne kwanan kinan ba a kashe musulmi da kashe kawo rahul bukhari واخرج احمد وابو داود والنسائي من وجه اخر عن علي رضي الله تعالى عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو أحد في أحد فساو الحكي abin da yake wannan ruwaya wadda muka kare ce maganar ka a kashe musulmi da kafiri ta zo wannan lafazin makanta na imam bukhari ne ta zo imam abu dawud imam ahmad ya kawo wannan ruwaya haka abu dawud haka imam nasa'i amma ba ta wannan hanya ba wadda yanzu muka karanta ta abu tuwaifa a can abin da yake ƙarin maganar ƙarin bayanin matsalar ya ce al'umminuna ta takafa jima'ahu musulmi jininsu ta ɗaya ne idan daidai ne ba nun da wani inda musulmi ne talaka da mai kudi babba da ƙarami wannan ya sa su a hana a tasibin hazan suke kawo cewa ba wani bawa da mai gida da ɗa shi mazama kan haka yake duk ya tura maganin na malamai kasan shi inda akwai hadisi da wani koyar da kaza shi zai ture wa gwamnati don sa koyar da fata sabiya ta kaza ne shi bai zai ta kwarin wannan ruwa yadda ya kama hadisi wani marfuwi ko anan zai tsaya kwarin ya ta ai zahiri yake da zahiri ba shi zahiri amma yanzu kurin marfuwi ka ce wani sabiya ce ya ce a wannan shi ne wasu maganar shi ai ba annabi ce ba shi kuma shi kuma ya tsaya kan nan to shi kenan kan wannan masalolin da ya kan wannan shi iya nan ta annabi ta ga nan sa Qur'ani annabi bin nafsu Allah ce zai gare ku ba wani magana bawa da babawa ba kurdi ne da wannan ruwaya ta ta musulmi jinin su ɗaya ne kenan ba bawa ba magana ɗa amma su jamhur kan suna ga akwai bambanci wacce matsala daban take suna ga tunan wata nasi ya kawo su da ji alawa alamun da gina suka shi da kiyaye ya ce kenan alamu'minun nasu da makaranta da yake ciki المؤمنون تتكافأ دماءهم مسلمي جنس دين ويسعى بذمتهم أدناهم abin da suka ɗauko misali talaka a cikin musulmi sai ya ɗauko amana da wani kafin misali ina da wani aiki ko ma'aikata ko wani gini ko na abu daban misali ana kamar daga nigeria ba iyawa ana yakin tare da arna in ɗauko wani arni ya iya gini ya iya wani aiki a cikin aikina in na je na ɗauko shi don yamin aiki na ba shi kariya ba ta don ni talaka ne ban dama hukuma tana dawa ko ana yaƙi da su a ko talaka ya ɗauko alƙawari ba wani zimma wani kawuri to za a ɗauka ya ya kuma shayi kowa ba mai duk wanda zai sharhi ba mai haƙƙi ya taɓa shi daga sama har ƙasa ba ta don talaka ne duk wanda ya ba kariya ya wannan kariya ta tabbata kuma ba mai iya ture ta ba mai ture shi na ganin ne zai kawo ba zai kawo maganar kan wani matsala da ya tabbata ummu hani lokacin da aka zo bude makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya wani sarkin wasu kafure kura a kashe su to akwai wanda suka samu wani boya wani ya je gidan cikin kafure suka boya je gidan ummu hani ta ba shi kariya sai da na ali ka san ayi ruwa sai da na ali sai da na ali ya zo ce bai da kashe shi kullun zai ba wani gana ba ta iya ba mutum kariya sai su ya rasulullahi ga na ba wa da kariya amma dan wani abu ya zo ce ya kashe shi ya ce umma hani kada a jina mana ajirta umma hani kada a jina mana ajirta don ta kai mu dole mashi kariya ya ba ta goyon baya kenan tun ta ba shi kariya ba mai taba shi kenan to ba magana mata ce ma kenan kenan balle namiji kina kan duk wanda ka ba shi aka ba shi kariya ya shigo ba dama a kashe shi wani ya cike mashirin matsalolin wannan zamanin a yanzu asali da aka samu na rigima da ake samu a ce an kashe wani misali wani bature a wata ƙasa da an hada da wata ƙasa ko wani yana daban dole abubuwa a sa'a musulunci babu shi a musulunci a shari'a ta musulunci don misali yau wani kaburi ya yi wani abu a wurin shi ko a alman idan muke da cikin wani gurin kara zabe ta kama addini ana kabara ana shahada ba tsarin musulunci wani ba a shari'a musulunci ko dan wurin shi ba wani nan ba kaburin nan garin ba kawurin Nijar ba ko kawurin wurin shi idan aka bashi biza ya shigo nan zai wani aiki ya cikin halin zimma iya da iya da iya da zimma an dai bashi biza ya shigo ba mu dama taɓa shi ko da muna yaƙi da horon shi ba ko da muna yaƙi da horon shi ba wani bace a horon shi wani kawuri ne ko da bane je ban shi ko ta shayi kowa wadana abubuwan abin ake kara zube ba tare ba da lura kuma da suna addini abin dan abin da ya kara zaba mu tsari wani shi zai jihadi ne ma zai yi wani ya zagi annabi misali a wurin shi ya kaza a wurin wani kawuri ne sai kashi da kusanka ba ba ba ba ba ba haɗe ba ba na da ba ko yake yake da su ko yake yake da su musulunci ya kawuri ya kawuri mu'ahad ya ahli zimma ya zimmi ya harbi duk kawuri mun na wani kategori hudu a musulunci kawuri kategori hudu gare mu akwai ahli zimma akwai a ce mu'ahad kawuri ne na ahli zimma a cikin mu yake ya zo kawuri ne a ba shi damar zamana a garinku su yi maharkokinsu ku yi mu'amala da su sai addininsu da ƙa'idodi za musu akwai zuwa ta mu'ahad kawuri ne a can garin samaki amma mun samu da nijar misali ko najeriya ya mai alƙawari bin mai yaƙi da su to wani sun bin mai yaƙi da su kenan mun sa zaman lahiya lokaci kaza da su kai mun za mu kai da kawo tsakanin mu ya zo ɗan nijeriya ya zo ɗan nijeriya je wani ba iya cikin kare ba ba taɓa shi akwai na aka ta musta'aman wannan zarwa ne ya yi ina so in ji an ban kariya ko ta ziyara wani abu ko wani aiki zan je kun ba da kariya ce zo zan baka da aikin koma shi ma ba da taɓa shi wanda aka taɓa kun alharbi wanda ake cikin fafatawa da su kun babu kun su babu wani alƙawarin zama lafiya kun shi an ka gani kun kamar ka ga zuwa ne ya kashe shi ne amma haka wanda yake zama da ka zuwa ana nake a wannan sai kariya zube ya kamata kun da ba wata rigima wata ƙasa kai ga kun da kusan ga gurin sai ka je kun kashe shi ka gani ba ƙalibin sa ba tsarin bincin tsarin zuci kashe kawo rufe da kai don wani ya yi aunu da ba gaskiya magana bai cikin shari'a tsarin musulunci da tsara haka ba wancan da ya yi shi za a wa wani bai shahar wani na ga muku idan ya mutum musulunci za mu ga ruwa ya gaba da zan gaba labarin cewa duk wanda kace mu'ahadu bai samu kamshin aljanna annabi ya dawo da kwarai baka samu kamshin aljanna tashi farko kai ma kenan ka sha wala duk da kai ya ba da muhimmanci a tsarin qur'ani kan kare kare alkawari kare amana kawo amana iya da amana musulmi lalata su kwanta amana wani taƙiƙa cewa suna da amana suna da alkawari dole su cika shi mai mu'amala gaskiya kada ta abin iya ta wata ne ta saba ka gana ta abin a lokacin da abin ta san kai magana ya ce kai ma kana kana koyon ba abin da ba ce kai ma baka imani su kawo ta ka me za ka da haka ne sai ka ya da wasu da ka ta kana abin da abin da ake na abin shari'a da kai na abin shari'a ba haka ba ba yayi ne amma ba tsarin ba haka tsarin sun jirgin ba ana ta yami kara zube ta yaki ake ta kara zube shi je ya kafa shi wata hira shi can kuma mutane ba na ba wata doka ke yi ba kuna abu abu ya zama tsokonan kuma aka yi suna addini aka yi taɓa na aka taka shiga shi amma aka yi suna addini ne sai mutan bayan addini na aka yi tsara ba mai ce makai ko an ta zamanin ba malamin zai cika bai isa bai ce ba kuna ba aka yi da kan kuna haka da kuma tsada aya ba da gwamnati addini ba malami kuma mutane yawan addini fasarayen daga dama kuma sunan jihadi fi sabilillah wannan abin da yawa inda ba a gane abu za ka ake kwanta ka da shi zai kishin addini ka yi ka zaɓa addinin kuma da kama ka kan kana kane malada ne gaskiya ba tsari bane wanda tsari musulunci tsara haka nan tsari ne wanda kurin kara zuba ne ake tafiya kurin kara zuba ne ba jihadi bane ba haka tsari jihadi ba ko dan waran shi zo iya nan a harajin ta wani abu in dai mashi amana shi za mu zama da shi lafiya da in za mu iya kai hari harajin muke hari horon shi ta maka mata harin shi wani mata shawar shi shi mata shawar abokan zama da mutane shi ko zawa daga horon shi balle bane mutum a cikin gumaki Allah shi da makon daidai kenan annan sallallahu alaihi wasallam kenan yace ba kashe yawa yace kenan wa yasa bi zimmatihim adnahu mana ma'aikata mai karamin daraja dole in mana za a yi albin da ba da na alkawari na kariya za a ba shi wani kariya iya da dama ya ba da kariya ga wani wani yadda alamar su ba mu kahore ga musulmi hannu guda su iya kan wani wanda su ba ke za su gamu kuma su yaƙi wani labar amma ce wala yi ƙwatar mu'minu bi kafirin ba a kashe mummuni da ya kashe kafin ba a kashe mummuni da ya kashe kafin wala du ahadin fi ahadi haka ba a kashe kawurin amana cikin wurin da aka bashi amana ba a kashe shi kashi ma kenan kada shi ne shi zu ahad wanda aka bashi alƙawari zama lahiya to ba a kashe shi ko da kuna yaƙi da mutane a ce mu'ahad kuna yaƙi da shi a ce mu'ahad daban da jazumi ku ko mustaman kuna yaƙi da ƙasar shi amma an samu ɗan lokaci kawure ne na alƙawarin a zuwa shiga a wuta to in shi kuma ka zama kai shi تكمل ذبا وسهل الحكم سي وعن عنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها أغد بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين متفق عليه ولفظ المسلم abinda ke wannan ruwaya an fi malaki ba labari an suke cewa wata baiwa an samu tariya wuji da rasuwa a rudda bin hajjirai ne an samu an kwanko tsakar an ɗaura kan saman dutse an buga dutse sama don kan aka ɗaura saman dutse kuma kan dutse buga ya kwanko tsakar kan ya kwanko tsakar dutse guda ya buga ya kashe ta ba ta mace tana cikin jini tana magabi sa'adu aka tambaye ta man sana biki haza wai biki yana abinci ba ta iya magana to ya ake ɗauko wasu ake tuhuma a garin aka da kamar suna da adawa tsakaninsu na ana zarginsu wane ne wane ne da aka hau kan wanda gashi ta ce shi ta ce shi ne haka ko aka yi da aka kamo shi kuma ya tabbatar da haka ne shi ne hatta zaka wani hudina aka a wani wani bai hude fa'awon ma'ati bana sai ya tabbura da ka cewa shi ne fa'uku da yahudi aka kamo wannan bai hude wanda ya wannan aiki fa'amar rasulun sallar salama an yi raddar a sahu bai na hajjarai na bai sa shi ma aka aka ɗora ƙasan doki aka aka buga a kashe shi yadda ya mata kisati ne ya nafsu da nafsu na garanci ana kashe kake na ana kashe namiji da ya kashe mace ba ce da rabu da rabu da ne ba kashe a an kashe da kai ba kashe kaza ne ba ce kai namiji ba kashe ka kashe mace da mace ko da kashe ko kashe shi zai tsakanin ba magana ba mutum tsakanin mace da namiji kuma yanda ka'ida kisasi take yanda ka kashe shi haka za ka kashe kai ma da bindiga ne da wane ne haka za a makon daga wannan ɗan wanda suka yi kashe makiyayi na raƙumma da annabi ba su je ba su ba da wadannan sarar sarama suka zo madina suka samu matsala ta yanayi mashina ta yanayi ya ba su wani raƙumma ku je bakin wuri kaza bayan gari ku rika shan nonon kuna shan wutsarin wutsarin raƙumma suka shan shi da nonon raƙumma don maganin wani cuta kun san ba da ya fi shan wutsarin raƙumi ko saniya ko akuya akan magani akan dawa duk dabba da ake cin namanta kowace ce inda ci naman dabba da kashinta da wutsarinta halaka ne duk dabba da ci namanta tun daga rakumi har zuwa ƙasa inda an ci naman to in ta kama a matsayin dawa ba surkulla ba maganin kaza maganin kaza a magani medicama magani wani sirtifikama a ƙa'idar likitanci zai magani a gangan ciki shi ake magana to in ya kama za a yi magani na gangan jiki na wata rashin lafiya da wutsarin rakumi ko kashin rakumi ko kashin saniya wutsarin saniya rago akwai duk wannan in ta kawo akwai magani a wutsarin su wurin ka sha in dai magani ka taka kadai maka magani halaka ne halaka ne in dai daba halaka ce annan sallar salama ce su je su sha wutsarin kuma su sha madarai da suka ga haka suka kashe makiyayan makiyayan suka kawo raƙon suka dare su kuna an zo kuma suka tsonin idansu suka tsonin idan makiyayan suka kashe su mazala ya ce maza maza kasa sha ba da umarnin aka ba su kuma aka samu su aka kawo su mazala sai aka tsonin idan su ma idan aka tsonin idan aka tsoro suka mutu haka aka musu aka su musula su ma tukon haka suka mutu suna cin kasa cikin rana ko aka cikin rana su ma da suka yi haka aka musu haka shi ne kasa inda kai gama maka sai ina sai wa an ikon wani ruwa ya nan da dama ce mutarkun alai manufar da makaranta na ma musulmi sai ya ce wa imran bin husaini radiyallahu anhu أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا nan abin da ya wakana imran kibar da musa kibar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an zo mishi da wani yaro na na bawa yaro da cikin amma talakawa ne masu gidan shi kada hudun gulamin nasin aganiya ya yanke ma wani yaro na wasu masu hali mawadata kinan bawan na masu hali ne aka cire kunna na masu hali ne shi dan talaka ya cire aka zo yana sallallahu alaihi wasallam fallam yaj'al lahum shay'a annabi sa bai bada komai ba mana ba ba su diya ba dan yaro ne yaro bai cikin bai cikin aka ce bai cikin shari'a tsakanin yaran da kuka tsaye da mishi gwamnati kuma dama ce uwan dan ga talaucin uwayen kuma gashi yaro ne haka nan ba abin da aka basu sai وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نحيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتسل من جرح حتى يبرى صاحبه رواه أحمد وذلك قتلين وعلى بالرسال hadisin sai yana da hanyoyi da yawa da hadisin ya tabbata hadisin sai ne ya tabbata nan abin da yake ruwayar cewa wani mutum da ana rajulun da karnin firokobati ya buga ma wani kaho a gwiwa da kaho ya buge shi a gwiwa wani bawan da aka buga a gwiwa da kaho faja ilin nabi sallallahu alaihi wasallam faƙaɗe zoji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqidini mana amin kisasi a saka mani wani ya soka mani ya buge da kawo a saka mani faƙal hatta taba ka bari haka warki sun maja idan ya sake dawo har sulani da kuma aqidini a saka mani alama mani kenan a bashi abin za a bashi abin zamta mashi faƙadahu annabi ya ce masa aka soka mashi a hau aka soka mai ƙaho suka hau suka shi ba shi ma ba aka shi aka soka mishi shi ke bayan an kwan biyu sai ga shi ya zo faƙali ya rasulullah ya mansa al'arash ai na gurgunce na gurgunce faƙali annabi ce mishi ƙarin haitu ka fa'a sai ta ne na hana ka kakai haka bari haka wurki ka saba mini abadaka Allah Allah ya nisa da kai da kai ba da abin da kuma abadan ajuka ka gurgunci a banza ka gurgunci a banza shi me inda ya hakuri shi kisasi misali na ƙa'ida ta musulunci abin da ka mini na rauni kai ma a makashi wani jurumin kisas to akwai jarukin da zai zamanto za a diba irin ciwon da ya ji mishi in iyayewa an an ci irin wannan raunin bai abin baya gaba ba ya wuce wanda aka yi ya arama kai ma a yaki wurinka amma ka zanga ka mishi amma akwai abin da yake cewa sa a ce aka yi ba misali idan ka ne yi mai ciwo sa a ce aka baka mutu ba wani abu ya maka za a kai gama ka mutu ba ciwon da ya ji maka misali yanzu ciki ya hulda ma ciki ana ga ko hanji ko na mata Allah sa baka mutu ba to an shi ma mai ganin kaya ne haka ne mutuwa ne kenan akwai ciwo da ba a yin ba a iya ma yadda kai a ce ai ya ji ciwo ya wasu amin kai ana ga kwalluwa amma bai mutu ba a ce shi ma abin shi haka na aiki sai ne ba a yi dan eh abu shi ma za a ce aka tsira wanda abin aka sa a ce aka kai maka tsira to ba a cewa irin wannan ciwon ya ce a bari in ya warke an yi sanin me matsayin ciwo ka yanzu nan inda bari warke an san diya ta gurgunta daban ce za a ba shi diya mai kabri ba su kawai sun zai ba tana san baiwa su aka ce baiwa ta abin gurgu wani abin abin mai gurgu ya duka abin wuce kawai to amma nan za a mai diya mai ƙarfi dalilin ya gurgunta wani to ya ce a shi a rama kurin da za a ga ƙarin girman ciwon nashi shi ne matsalashi da ya haƙuri a ganin da ya gano a shi gurgu ne to ya bace ya dan soka bashi ba soka shi zai ko shi ne da bashi kenan ka shi ne bace ka ka ka amuni kuma gurgurda ta ta a banza a banza ka gurgurce babu diya daga nan yace sun manaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuqtasa min jur'in hatta yafra sa'ibu daga nan mun abin da ya wakana manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana duk abin da ya shahi eh me aka ce da abin da ya shahi diya aka ji ciwo ba a yin kisasi sai bayan mutumin ya warke za a iya ganin ya kamata a yi kayan warkewa zan su sai kamar saudiya yana shara'a misali a mota kaɗe mutum ba a yin ya warke to amma suna man mutanen murnan suna mata alhurma mai ake ya a zo a yi lissahin ciwon da ya ji a lokacin nan ya yi kisacin shi karewa ce ciwo kaza ne shi sai a baka diya amma a ɗauki adireskinka a cikin rikiyon ana sumitinka har ka warke gaba ɗaya in ka mutu ta wannan ciwon ya ce kenan a koma diya ta mutuwa da abin da ya biyu ba ya wuce abin da aka yi gaba abin da kanta gaba in ƙara muni za a komo baya kenan ba a rai dusikin ba a rai shari'a ba a rai diya ya an ƙare to amma ganin mutum ba ɗage ya ba shi ba ta baka na ka ta yanka to wannan ma zai koma dama iya abin zaba zaba da kabri su a can kan diya can tana tsada ko saudiya tana tana tsada ba innan bane ba a kashe ma mutum a baka miliyan goma kana murna ma iya baka miliyan goma saudiya kwanaki da wani abin da aka yi na harami da aka yi wani shekarar nan ka san kwanu aka kwanu mutum guda ɗin da je sama da musamman san miliyan aka ba su ɗin da je sama da miliyan aka ba ka kwanu mutum da ya diya su ya kai san diya ko ne ya kai miliyan ɗari abin da aka ba mutane san miliyan ɗin ya wuce misali aka yi wuce ba ɗari su diya can tana tsada kwarai da suna ke hasan da dinar ba da raƙumi ba sai take tsada da yawa ya yi wani gari yana kamar su na kana ko kashe kai nan da wuya baka miliyan ishirin ballan baka arami da sai ya bashi takwas ko bakwai ka so annan diya ta tsada arami a wajen cuci da mai diya ta masu arami daban ta mai iyali daban ta gwamno daban ta yaro daban a wurin jiju wani ɗaumin gindi aka wa masu asirin suna kaɗa daga masu kamfanin inshora ne aka ɗari mai gindi kasa kare don samun kuɗi da yawa da aka kare diya aka kare haƙƙin adam aka kare mai daraja yanzu bai yanzu ba zuba tsada a wurin shara baka tsada a ranar kacar a aka shi Allah ke yi sai ya ce wa ana abi horarar ta radiyallahu ta'ala an muƙal ya katalar mar'atani min huzaini فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقد بدية المرأة إلى عقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال فقال حمل بن النابغة فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يقرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من عدد السجعي الذي سجع متفق عليه وأن حديثي يا بقاعدة مكون وكنشي lokacin kaɗan ne allah kai mu darasin gaba sha allahu dai kamar da dai muka alƙawarin sha allahu gobe za mu harsu fata talatin sha allahu insha allahu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad yan uwa akwai yan uwa marasa lahiya akwai wani ma yana waje na buƙatar addu'a allah ba su lafiya kuma matattun allah gafarta musu ألا بيبقتنا الخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم وغفر موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته